السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته يوم يوم hudu ga watan sha'ban hijira ta duniya da ɗari hudu da arba'in da hudu da hudu ga watan shawwal hijira ta duniya da ɗari hudu da arba'in da hudu daidai da ashirin da hudu ga watan april miladiya ta biyu da ashirin da hudu za mu ci gaba da sauraron tafsirin alƙur'ani mai girma a garuruwar gidan alhaji aminu muhammad muna cikin zuwa tsani a cikin yadda tafiyar na maulani sa'idun sayyidatu shek ibrahim yes radiyallahu ta'ala an shafi na ɗari uku da talatin da bakwai muna cikin suratul a'raf za mu tashi aya ta ɗari da saba'in da biyar malam muhammad mubarak bi zamana baƙin shehunan Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna zai mana fassara akar makumallahu bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ الذي آه آتيناه آياتنا فانسلخ منها فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ولسائه العزيز ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ الإبري لنا بهذا المعدن والتعب به بنظرة تعديلنا بالجبل أيوة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته زادكم الله مغفرة وفيدة ورحمة وتوفيقا وفكرا وإعادة بركة متشرعة بركة مجلوة بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبع الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الكافرين آه idan ba mai da ba a baya Allah ta ba ku ta ala yana bai a ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama ka tuna wa yahudawa kaza in kun manta ka tuna musu kaza wasalu an kalimatu allati kanat hajaratan ta'al in ya amuru istati istatihum litanun yawma taqulu shura'in ولن لا يثبتون لا تأتيهم ومن الله سبحانه وتعالى يتهوى ويرضي فسمع مسلم وإذا كان ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم sannan Allah tabaraka wa ta'ala a nan kuma yace wasu alaihim naba allazi atayna wa ayatina can farko ya cika tambaye su labarin garin nan na bakin kogi inda aka mai da iyayen su birai saboda saba wa birnin Allah kamar sai ka tuna musu batun alkawari mun yi alkawari da su tun alim bari na ce da su a nan kuma dukkan sun ce da ni kuka yi bayan nan karanta musu labarin babban waliyin nan da yahudi a cikin dangin bani isra'ila wanda muka yi masa baiwa in an masa tambaya bai san amsa ba in ya daga kai sai ya ga rauni ba kuma sai karanta kuma tashi ne mun karanta shi ko sun bayar azam in ya daga hannu ya addu'a da yana karba ba suna bayani ya akwai mutanen wasu kare fa masal hu kama ta bi kalbi in sahalil alaihi yana hasan da turkun yalhad ya kai shi ne Allah tabaraka wa ta'ala yake ga mutanen wasu alaihi ya rasulullahi karanta da Yahudawa, na annabi labarin wannan da kamar annabi ayatul lahi ayatul labarin wannan da muka ba shi ayoyin wato ismu lahi al'azam muka ba shi kasabi muka ba shi wani kasa sai sanata min ha shi ya tudu daga bayan rigar godiya shi ne ke a azara ba mu zalika Allah ya mana sani da za'a yi mana baiwa mu su gode wa Allah harga ya fita da kudin da ta fito ta daga rigar kungiya kamata farkon hajjatu min shirkina kamar yadda macijiya take fita daga sahabarta haka wannan wani da ya hudu ya fita daga rigar ni'imar da nake masa وهو بلعام بن داورة من الكثير بلعام بن داورة yana ma garin Isra'ila yana da cikin manya-manyan gidajen malaman garin Isra'ila. Shirya, abin da faru an tambaye shi, ya ƙi ya haɗa ne Musa alaihi salatu wassalam da kafaran garin su. To sai kafaran suka tabbata shi suka rubuce shi cewa ya musu addu'a kan annabi Musa kar Allah ya zama annabi Musa ya ga garin su kuma su yi nasara a kan annabi Musa ko ce a ba zai ba. Annabi Musa addinin magana, addinin tauhidi ko kuma magudawa ne. Ya zan yi wa annabin Allah muhimmiyar addu'a? Ko suka kawo hadiya. Shi ne hadiya muka yi magana a kan duk mutumin da ya iya ta hadiya zai mutu ba imani. Ya sa ake so ka zama kana da abu kana yin sana'a har ka bari ka zama yaron ba idan da shi a fara amma ka ba za ka yi bari imani ya fita suna ina har ne haka wani ne Allah mai da yana da wani yin mafi ga ake mai al'adar amma saboda hadiya sai ya manta Allah yi wa annabin Allah muguwar addu'a Allah ya tabbatar da hankalinsa sai ke maka yi fara akwai kawa to shi a nan shi ne ke gaya mana yake kila har rubuce shi an yi rubuwa ala Musa ya amir Musa alaihi salatu wasalam da addu'a wanda mutum ya yi shirki shi aka dawo da hakiyar wani abu kaɗan daga cikin wannan duniya annabi za ta tayi da na haɗa ruba wanda girman ta gaba ɗin da ya kan girman kusurtar ta ruba shi ya manta da girman baiwar da aka masa hadiya ta sa shi yana yin musa addu'a mummuna kada sai daga hannun kan sai wa zai musa addu'a hannu kalaba alai sai addu'a ta koma kan shi ina ta Allah ta wani yin ka kaza sai shi kafa ta tsere shi wannan yaki da za a yi da hannun musa da kan'aniyawa sai shi Allah ta sa annabi musa ya nasa Allah ta ba shi rinjaye Allah ta sa ya kama mutanen da nan Allah duk da haba ma nan mun ba ta hadiya da nan a sa ko sai ta gobe zan ce na rasa ta zan in ce ki na fara kai in ina so in faɗa sai har shi na juya sai in faɗa addu'a a kai shi bai san kalar alai sai har ta zai juya wanda na misali mun sai har ta zai san tago ala sadrihi Allah ya tsaro har ta zai farka kan tsarsa hatta ba wucin daru sai shi zai yi shi فأدركه من السيف فكان أميره في زمان أبو سيفا وكان من الجمهور في زمن دولة سنها لتكون مثال استثنى الأخرى شيء في دعوة القصة جبن والتوسع وهي قصة كالآن من دعوة قصة قصة ولي من بينهم daga cikin mutanen da kuma Isra'ila mai suna Bala'adu ɗan Dawura kana aliman cewa ce wannan waliyu malami ne idan da masa littattafai idan ya zauna dan karantar ba da da muka zauna din mutum zai karantar ya haɗu da jima da mutum yake suna ta asara ta alfin yi ba da kai tawada tawada da ake ajewa in yi magana a rubuta tawada dubu goma sha biyu in zai karanta saboda a amfana da abin da yake bai mutane da suke zuwa za a zo kowa da tawada sai an tara tawada dubu goma sha biyu da har karma yana fari ana rubutawa amma saboda kan zuciya Allah ya mai da shi kare yasa kun malamin da zai yi mana sana'a zai yi mana abu to in ne hankali wanda ya fi kuma ne zama kare ba yasa kare zama kare rashin zuciya kare ne da zuciya yayin da sai sai da bisa da yake shi kashi kawai kashi kawai ba yan da kashi idan ma da ne ya zama shi ma ko ne dan ya ba ko ne dan duniya ne ko ne da bakiya shi ma shi nan da kai matakar bai da ra'ayi kansa ya ga na ta shuru mata na duniya shi ne abin da zai sa shi ya ta idan ana da gurbi a ta da za ta tuya kan shi da kai ke ƙarshe hannun suka ce kan zauna a kan zama muna da abin yi muna karatu suna yin muna dan shi wannan da da ana karatu ma suna ɗinkin hula ana karatu suna wannan babu da zamu da kake yi da sauran kula da kar mutum ya zauna a kan ba haka ba sai ya zama kan babu ba to shi ne shi ne Allah ya ce kana aliman idan da lafa mustaqim ya hadamu min al-rusul mustaqila ta azrata akbu min baratin tawada kalmar tawada dubu goma sha biyu ake ajiyewa idan yana karatu ana rubutu wannan ya so ya gani da kuma tafsirin ƙurƙuri a cikin hadisin da ya rawaito daga al'adu an da'ura yayin da yake fassara wannan aya نتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الجاهلين a jera jirgi na bakwai sha biyar ɗari uku da sha tara za a samu wannan kisa ta al'amuran babura. To shi ne shi ne zai bari yake ai da wasu wato ma'anin jura falfat tawada shi ne jura. Nan kuma a hadisahu almajiransa suna gara suna ce maganganun da yake fitowa daga bakinsa suna rubutawa da cikin takardu. وكانوا لا أشكال عليه شيء ولكن أنبا إلى إذن وتمثل إلمية تلك في متى شيخ رضي الله عنه يقول لبين من له المعصوم يا أهل كذا سبب في فيزني لعلمنا الأبي في الهوى وأنت معصوم وإنه يجي له المعصوم وشيء إذن وتمثل تشبه متى يا أهل كذا من له المعصوم فلما كان موسى عليه الصلاه والسلام مقاتل اهل قامته يمكن ان يقول موسى عليه الصلاه والسلام يشير ياتي جماعه جاوال جريمتا ومن الكفار تكافرون كان يقول اهل بلده ان يدعو على موسى sai mutanen garin ku suka nemi da hannun Musa ta kar addu'a kan tana yake yake a shi ba zai yi wa annabin Allah addu'a ba wa wani saurin hadiya ya sai a wani wani kuma yana da mata ke hajiya shi ko mijin hajiya ne dan ka tare mamaki dan ka ga mutum malami babba amma hajiya tana biya ta kai mamaki ko da ku wani babba amma a gida hajiya ke biya abin da ba zai yi ba ya san kan rauni ya tsawatar a wani mutum Allah ya ce da Allah ya ce da ni da Allah ya ce da Allah ya hajiya ke shi ba masara. Kawai zai yi a wadda mamaki duka kowa ya yi kan lissafin mata. To shi wannan malamin tashin farko an yi wani rami nisa addu'a ko yaki ya ce ta yaya za a yi yi wa annabin Allah faɗa addu'a ba zai ba. Ala kai fa addu'a alai wazirina rahimi يا زين متى أتباع هذا الدين المرأة وهو نذير من أنبياء الله الحالي كما موسى الذي يولي لكن أنت بعض الله وأنا مؤمن الحالي كما لا يؤمن بشيء فامتنع به فجمع أهل البلد كثيرا من الهدايا في مكان الذي تتشيع هدية من يوم ita hada hajiya ne yawa wa a kai jiha ila zanjafihi in suka ɗauki wannan hajiya mai kauri in suka kawo matarsa wa kanat tamliquhu ita kuma matar ita take juya shi ta riga da hannun da ke shi faka da rashin halaya sai hajiya ta karɓa hajiya da ta karɓa hajiya wa ja'at ilayhi sai ta zo wurin wali yana ibada da ta zo wurin shi قالت له كيف تقول شيء هؤلاء لهم حق الجواري ولم ينبغي ان يكون في ذات كل شيء في ذلك من اجزاء كاتب ولا كيلا شو الذي ان جدي تجي انت ليه جدي تجا أظن الكلمة أي لا يكتبها أن لم أتاني تكتب لك من ولا أجزاء ولا تبذنبا تكتب عين كل هذا هج المقدسة كما أنت لو كان يؤمن بالله وليس يأتي بل يتبذل ولaka makwabta ne dole ne da kula da wannan haƙƙi na addu'a ko na makwabtaka ta yi musu addu'a kamar yadda suka nema. Wannan wani ya faɗa ta faɗa ya faɗa ta faɗa har abin da su kira. Sai da ce mata la duk da an ta zuwa Allah lahu ba da makawa kilan ka roƙa musu Allah akan wannan yaki. Inda na malamin yaki a yawan da farko kama galar dubu matar ta hajjira da ta gushi ba tana lallaba ta hatta kajira har sai da ya karbi wannan alfarma da ta nema an yanzu a ramuta an yanzu a ramuta a buga cewa yi wannan yanzu a tsira fakar da sai malamin ya fito wa kama da hutu bane malamin yana da wani dutse da yake hawa in zai yi ibada to shi kan sai fito إذا أراد الدعاء يذهب إليه إذا لم يكن الأشياء في كثير من الوجود فرسله ما له في أو تأتيك يريد أن يظهر المنكر لنا نكون في كثير من الوجود للدعاء أثر أمير موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام هي بني على موسى دنيا أمير موسى فقرأ الدعاء فامتنع الهمام عن المشي في جاهزية كبيرة jakin jikin roƙi tare da mu hatta ta da Allah suna mu yadda su jaki yadda su jaki har sai ya kusa ya kashe jakin amma jaki ya ci motsawa ya ce shi ba'in da zai jaki ya ce tafiya har ta'an tsakan lawar jama'a sai Allah ya buɗe wa jaki baki ya yi magana. Ƙara da wani sun ce da shi sai ba alhaji ta yaya za a yi in iya tafiya in tafi da kai inda kake so ka je wa an ta tuni wa an ta nuna ala wakilin min al-anbiya'i alhali kana so kai kadar addu'a da annabi ɗaya da sun annabawan Allah wal mala'ikatu tuqulu al-amali alhali ga mala'iku na sun ce a gabana shi wani bai gama da ba amma ga shi ya gama da sun je a gabansa sun hana shi tafiya kan ya tafi da wannan malami a kan ya cewa Allah ya sa addu'a. wal malaikatu quhul amanu lam yaqulu ila al mushi malaiku sun tsaya a gabana sun hana ni tafiya kana gaba al hudani shi shi malamin sojin ka aja an ce da mata ta ga an tsaya sai ta masa lafiya yake jaki ne wuce kuma ya ce mala'iku ne a gabansa shi ya sahu sahu sun hana ce ne saboda Allah ya ce dole a tsaya da za a yi ba sai da shi kudin jaki ya ce tafiya kai ba ka da kara ne shi ma da ya sauka ya sauka a kan jakinsa yana shayar da aka gane hidimar muhalli sai ya sauke taka da ƙafafuwansa ya zuwa wannan dutse da zai je ma annabi Musa alaihi salatu wasalam addu'a ma'anin alfahari kuta tare da shi akwai jama'a kafirai suna jin shi fasara sai ya zama to ya dubu yana ya ɗaga hannu yana annon wata addu'a amma kullama da arabu su ne duk sallah ya roƙi Allah da wani lafazi mummuna a kan annon Musa alaihi salam da'a ala qaumihi sai addu'a ta koma kan mutanensa in sha Allah ka halakar in bai sha Allah ka halakar da annabi Musa da jama'arsa in sha Allah ka halakar da shi da jama'arsa zai iya gaya wa annabi Musa mummunar addu'a sai dai ya fani akan mutane da ga zai kawo hadiya Allah ya kiyaye harka ya kawo yin addu'a da annabi Musa kuma har yanzu akwai wadansu mutane suna nan a cikin al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi da su in ka daga mu za ka musu addu'a sai addu'a ta koma kanka sai sa a kiyaye yin addu'a mummuna ga al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ba san wannan da zai wa addu'a suna cikin mutanen da sun an musu mummunar addu'a za ta koma kan wani addu'a ko kuwa ko da kike idan mutum ya zalunce ka da gaske ba sai ka nuna addu'a ya hana ka ba shi ko yanzu idan cutar ba kanta za ta ga ba za ta shafa addini wannan za ka yi addu'a don addinin ka ba don kanka wannan ba ne duk mutumin da shi manufarsa ya dakatar da mutum ta na addini da wannan addini ke a ƙara kai da wannan ba da laifi idan ka yi masa addu'a amma kada don wani abu da duniya ko don wani abu ya faru tsakanin ku wannan shi ne sauki bai shafa addini ba sai ko masa muguwar addu'a dan kasta koma kanka Allah ya ce to duk san da yake da bakin zai Allah ne sai Allah kuma addu'a da shi da jama'a ta sai addu'a ta koma kanka da shi da mutanen ka kai da ya kalla ma da ayyuka sai in kuma ya ce addu'a alheri Allah ka ba ka ba mutane na nasara ka ba mutanen da na nasara in ce Allah ka ba mu ta nasara da jama'an Musa. Kasar jin addu'a. A ƙarar da hutun mutanen da suka fi da shi, Isma na ta gudu. Haba mara. Da saurari abin da kake faɗa mana. Kana mana muguwar addu'a, kana yawan Musa kyakkyawar addu'a. Alhali hadiyar da nika baka don kira Musa bakar addu'a ne. An ta sabiƙo arena ya sabiƙo na aduniya, kana mana bakar addu'a ta sharri kana yin mutuwani har addu'a ta alkhairi qala lahu sayyidu da su la amliku illa hadha wallahi ba abin da zan iya sai muku wannan abin da zan iya Allah ne juya magana ta wata kuma amma man fata shi ne fakar addu'a ga Musa da mutane man fata har addu'a gare ku da jama'a ku to sai Allah ya tsira da sai juya harshe na sai bakar addu'a a kan ku fara addu'a ga annabi Musa alaihi salam la yuqu illa hada al-lisan tasarrafa al-haqq fi hakala harshe na Allah ya juya shi kamar yadda kuke gani a haka fa inda zalika to daga nan ne inda ra'a lisanahu sai harshen da ya zazzabu harshen wannan wani ya zazzabu har kan ƙirjinsa hatta wada ala rukuda tayyi har sai da fado kan goyoyinsa kada ko harshen kare kaje ka yaka to amma na shi saboda lalacewa dama mutum in ya gyaru yana fin mara'ika in ya lalace yana fin dabba wakar da mun zobihi nuru ana da wani ɗaukar wani haske ya fito daga bakinsa ya yi sama فقال له في كذبي الآن السن فجميع ما كان في يدي to yanzu kan duk abin da yake wuri na haske Allah ya kwace an kwace mu malta an kwace kasabi an kwace ilimi an kwace mariya an kwace ismu da al'ada to da yanzu ba wani kanin addu'a da zan yi ba mu nan yasal ana شيء منه بعد أقول له رجل الموت لحظة أتعلم الاسم الذي أقول به نفيته سورة أن أعمل في الرقاية رشية أمثال an mantar da ni yanzu kuma ban san ismul azam na manta shi wal imanu ba da annu kai imanu ma ya gudu da mu nan wata inda makari saboda ka yanzu ba mu abin da ya rage min da wani taka daidai ma su fakat kawai shi ta ɗan rage yau walakin sai dai أدلكم على شيء إن فعلتموه ينفعكم إذا كن عيسى بن عبد الله لم تكن مثل ما تبكي زي أمثالك ذات زي مثلا عشان أمير المتحمل بذلك فيما تتبعي تكلم عن سورة هذا سورة في دعمه بسلم الأقل طبعا في سورة أخرجوا متعاقب su fito da mata su kyawawa yake tagarna su kuka kayan wani kuma sai ku gudu da jari sai su muta ku sa su hannu sai ku sa su cire kayan su sai su shiga cikin sojojin jama'ar annabi musa wala tantani imra'atun an rajulin hawala ku ga musu duk karuwar da sai da annabi Musa ya nemi ta lalata a ƙasar ki sai ta kenan sai suka sa kawai mata suka fito tsirara suka shiga cikin sojojin annabi Musa sai shi wannan wani da aka yi sani sai shi ba zai yi muku abin da su sani ba kashin zarajani in suka kuskura suka yi zina da waɗannan mata anzalan ba ba ne gudun azab ba sai sun yaƙe su ba Allah da kai su ne su ba kuma su da azab لا أعرف لكم هيبة إلا هذا بل سوت دبارة تذنبك مع ولا يأتي شيء ولا شر إلى تكتبون ففعلوا ذلك تلك حيث تعبون ما لم يبين قيامه فليس كذلك والشا وواس كذلك في الفرارة تجد في سجود الأنبياء عليه السلام تكشف أنا شو يأتي في ما تقول يأتي يتكلم ففعلوا ذلك يقول في ذلك هذا ويقع بني إسرائيل في الخامسة بني إسرائيل سوجا عن موسى تلك هذا سوجا سوجا حتى جاء رجل حكيم تتولى ثم رفع يهو إلى موسى يقول عن موسى الإسلام ينفق عدو في يسر إلى إلى أن ينكايا يهو حرب رمبت عن موسى الكفى قال أهذا يأتي يقول سبيش وقالوا يا نبي الله يا ترى النبي الحل لعلك تمنعني من هذا وتجيب فتشير وانا ما كان حرام السبب وتجيب السماء عند أي سماء كان يمكن وانا التسجيل وانا الآلين من الأحسن تشير يا حرام السبب هذا رسول الله يا من تنسوا عن دم الأبد yanzu da kayan gaban annabi Musa na da mu zai wata kila baka ce mu wannan haramun ce ko kana Musa sai annabi Musa ce na amfani ko amma kuka min hada wa huwa haramu ni zan hana ka aikata wannan domin ko haramun ce sai ce to barka da ni a gaban ka ba za a yi Kwaya ta alaha sai kwanta a kan tabar mai zai da shi Allah Musa. A gaban annabin Allah Musa, فأنزل الله الطاغوت في بدنك ألا تكون مثل النوبة تلك الرؤيا في النوبة تكون وما تمر سبعين ألفا في ساعة واحدة كاشف مثل جبهة بينكم إذا كان يقول ما لدي ماشي إذا كان يقول من بايع ولا أملا مين أفعل أمين هذا تلك أنقاذ والسكر أنقاذ يقول آدم an kwace ma'arifa an kwace kasafi amma akwai wani abu da ya rage wani cin a tare da shi ya san cewa idan an nufa Allah wani abu irin wanda ya faru ba za ki zai sako shi da sai yi shirya taruwan su shiga su wasu da an yi zina ba za ki zai ma'ana yi ne sai an gaba ta sako mutum dubu saba'in suka mutu take فجاء الجميل وأشم جمال أن موسى akwai wani daga cikin sahabbansa wanda shi ma daga baya Allah ya yi so shi ya zama annabi annabi shamu kenan daga inda yake ya hango abin da yake faruwa كان من أنصار موسى yana da cikin mataimakan annabi Musa alaihi salam falan ma sami'a bil istati lokacin da ya ji labarin wannan abu da yake faruwa wa kana inda muhurbatun min al hadid yana da wannan mashi na karfi cikin karfi kuma mashin dogo mai karfi dan shi shagun kawiyu mutum ne ka karfa kawai sai ka koma shi ba sai ka hudu da annabi Musa ya shigo ya ga rabbi na zai tattara wannan mutumin wanda aji tare da wannan mata wanda sun kubbane suna sun kubbar annan Musa wa rajul alaiha ga mutumin a kanta haka raba da ma shi mutum ya kada na su ya kai su mutum shi ne kullum ta bayan mata a ta jama'a ma sun harbatu har sai da ya haɗa su su biyu a kan wannan mashi wa fa abu ma ila samadi ya ɗaga su sama kuma bayan ya soke su wa kada ya rabbi هكذا نسأل من يعصيك ويعصي نبيك Allah muna ce za maka haka za mu ta aikata wa duk mutumin da yake saba wa wurinka kuma yake saba wa annabinka. To kaga wannan zai sa Allah ta'ala ya yi abin da ya faru. Shi ke nan sai wanda ya zamanto shi ne kafara wancan sabo da wadancan fasikai suka aikata. yin wannan abu da shi shamurin to sai ya zama to shi ne kafaran laifin wannan mutum fasiki ne wannan mummunan sabo a gaban annabin Allah. Fata shi babba wa bala'a daga nan sai Allah ya ɗauke wannan bala'i. Sai Allah ya yi wannan nasiha a kan garin Isra'ila. Ba da ma mata ne hun karɓun alfar bayan mutum dubu saba'in sun mutu daga cikin su. Wanda ke so ya مليون تفسير ابن كثير جزء منها شادي الأني في ستين لتقل هذا ستين لتقل يا ستين لتقل يتعلم من تسعة الستين حتى يشعرون وكان فضل المسلمين من الكفار فلذلك sai aka yaƙi kuma annabi Musa da jama'arsa suka rinjayi kafiran wato kan'aniyawa suka nasara a kai. Wani suka bal'amu aka kama su wannan malami bal'amu ɗan ba'ula wanda aka nan kalbu aka ƙwato da kaza da kasafi da kuma a ma'arifa. Wanci a yi mutu da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Musa aka kamo shi aka ɗaure shi aka zo da shi wurin annabin Allah annabi Musa ala nabiyina alaihi salatu wassalam fa amara bihi shi ne umarni da shi ta kwaci da sai aka kashe shi balamu hayra huwa alladhi yahsillahu istatihi wato wannan balamu da ta kura ne mai shi ne wanda Allah yake karanta mana iskarsa a wannan aya wasu alaihim jama'an da bi'a tauna wa ayatina fan saraka minha fa asbahu shaytanu فكان من الغاوين كان عبد الاسم الاعلى شيئا امرار من كل وليد الامر الله الى رسول من تتصل بسم الله الاعظم وكان يتصرف فيه كيف شاء لنا تصرفي باسم الله الاعظم يبدو كفانا يبدو كفوف اتيتي واما فاتبعه الشيطان shi shaitan ya ga diddiginsa fa kana min al-gawin shi ya zama to daga cikin halakakku walau shi ma da mun ga dama da fanahu da mun ɗaukaka shi ila manazilin ulamai ya zuwa masaukai irin na malamai waliyai wato da su su shi a cikin diwanin waliyai na walau shi ne ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصد القصص لعلهم يتفكرون ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخرج الأرض واتبع هويه فمثله كمثل الكلب إن تهمل عليه يلعب أو تتركه يلعب ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون في الله تبارك وتعالى يأتي ولو شئنا لعمل دامه da rafa na wajen da sai mu ɗaukaka shi da wannan baiwa na walisaka da muka yi maka da wannan ilimi da wannan kasafi da ismul azam da muka sanar da shi da su da ɗaukaka shi ila manazil ulama da zuwa masaukan malamai wato sai zama cikin muka bawu ko nuka bawu ko abdalu ko mufatin kulun ko kuma a kayawu da sauran su da mun ga dama da su yi masa haka amma sai abin bai yi ba walau shi na larfana jiha da an yi wa tsika hudun amali da sai mu sa shi ya dinga aiki da ilimin da muka bari sai zama da ilimin an ba shi amma ba aiki dama mun Allah su ba ya ce man amina jama'a alima warrasa hulɗa zulma ma rajala duk mutumin da yi aiki da dankalin ilimin da muka sanar da shi to za mu sanar da shi kullum ilimin da bai san shi za ka ce da mun ga dama da sai mu ɗaukaka shi da wannan ilimi da wannan walisaka da sai mu datar da shi ya aiki da ilimi ashe yin aiki da ilimin dacewa ne ba kowa ba ne Allah yake ba shi wannan dacewa to haka muna roƙo Allah ka ba mu dacewa mu aiki da ɗan kaɗan ilimin da muka sani walakin da hoto zai cewa shi ban amu dan bawura a kare da sakar ilal ardi wato ya zauna a cikin ƙasa ya natsu zuwa ga duniya ce ya natsu da duniya ya natsu ya zuwa abinci da abin sha da jima'i har mace ta juya shi ta mallake ya saba mana ya ji umarnin matarsa a duniya wa malar ilaha wato ya karkata zuwa ga duniya kuma ya karkata zuwa ga kaɗayin abin da ke cikin ta wata ba a wani sai ya je yana son kan zuciyarsa shi du'ani hikima ya da zuwa ga addu'a ce zuwa ga nesa ta ya ba na rufe nika ƙasƙantar da shi Tunin da Allah ya masa baiwa irin wannan bai gode wa Allah ba ya mutunce tilas Allah ta barko ta na ya ƙasƙantar da shi. Amma sanin sai muka canza sifar halittarsa shi ne kamar sanin sifatuhu kamar sanin kalbi sai muka mai da sifar halittarsa kamar misalin sifar halittar kai in ta hannun arni idan ka tasar masa da bulala ko ike ko kanda yalhas sai ne lallani wato in ka tasar masa da ƙarfi da tsoron wajen da tsawatarwa yalhas sai da yana haƙi yana nishi yana gannaki ya zama insana ko yana zazzabo da harshensa in ka lura da kare aka yi ta a wata farko in kuma ka tsara su ba tara ba zargi ba kora yalhas sai ki gaba da yin lallabinsa kare ko yaushe za ka ga harshensa a waje yana nishi yana haƙi yana lallabi in an duke shi ya yi lallabi in ba a duke shi ba ya yi lallabi in an kyautata masa ya yi lallabi in ba a kyautata masa ba ya yi nishi ya haƙi kullum da zakaro za ka ɗauka cikin tashin hankali in ta nishi haka za ka gani hankali ba a wancan ko ya ji daɗi ko bai ji daɗi ba ko ya ji daɗi ko ya sha wahala duk ɗaya shi ne in ta halin alayyar har an ta zarko ya har in ka ɗauke shi ko ka koyi shi ya yi shi ya yi haƙi ya yi lallabi in ba ka ɗauke shi ba ba ka koyi shi ba ya yi shi ya yi haƙi ya yi lallabi wannan ka dan ruhu mana hayani ka zalika amma sauran dabbobin da ba kare ba ba haka suke sauran dabbobi waɗanda ba kare ba su ba haka suke ba fasara bal'adu suna da kalbi sai wannan waliyin wannan malamin bal'amu dan ba'ura Allah mai da shi kamar kare alkalbu shi kare ya yi mai yuzu bayanar karamar da halittu kare zai iya bambanta tsakanin girmamawa da wulaƙantawa kai bai san bambancin ka girmama shi da ka wulaƙantar da shi ba shi kare bai san wannan kamar yadda ɗan babu ya bai san wannan ba Allah ya girmama shi amma bai san Allah ya girmama shi ba shi ne Allah mana shi irin suwar kare shi ma suwar kare zai bambance tsakanin girma da kuma wulaƙantarwa inda ma na zama hudu na kifar ne na asala a bakan shi kare kullum abin da ke kallo shi ne rabin gurasa ko rabin birni ko rabin waina da za ka kalla ka jefa da sau shi kullum a cikin jirgin shi sa tun malamin da baya duba dalilar addininsa da mutuncinsa shi kullum abin da ‘yan siyasa za su kalla su ba shi ko abin da ‘yan duniya za su ɗan rukwa su ba shi shi ne bukatar sa akan komai in dai ba a kalli gurasa a jefa mai yake yin addu'a kan kwana waye to shi ma kare to da alwala da wani su kare an ba wura Allah ya ba shi wani saka ya ba shi ilimi ya ba shi kasafi ya sanar da shi ilimin da al'adar in ya daga kai an mai tambaya bai san amsa ba ya daga kai ne ga lamun mafu amma saboda hadiyya da aka kawo tsakanin hadiyya ya daga hannu zuwa annabi Musa ba addu'a sai Allah ya ce bai yarda ba maka baiwa sai annabi na mun wala da kana mai da kika ne sai sai ne burhan azama ba amma ka azama amma ne ka masa ba kana da to shi da bari mai da kanta ne ka tuna da hakina nan nabi sai ba inda ma da zai yi da su da su na kuma haka shi kan kullum abin da ke gura rabin gurasa ko rabin gurbi ko rabin waina da za a gurra a jefa masa ita ce kawai bukatarsa na yana fata da kalma da za ka ɗaukar da kare wanda an taru a nan tara shida ka sa kare ne da kwana a kan shimfiɗa da nufin kwanciya a kanta kullum an da an taru a fara sahihuna ko kuma kare da kare da nufin kwana a doya inda ake tsara sharar gidanka ko kuma sun fatani ka sa shi nufin kwana a wuri to a wurin kare fito ne shi ne ina gurasa kawai ina gurasa ina biredi ina waina ba ruwan kare da kayan sa shi ya kwana a kan shimfiɗa ba ruwan kare da kayan sa shi ya kwana a bola shi ne gurasa kawai kuna ka tun malamin da baya duba girman Allah baya duba addinin Allah shi ne kawai duk addu'a da ɗan siyasa ko masu kuɗi ko ɗan duniya suka ce yayi ko da addu'a za ta cutar da addini shi zai yi to shi ma fa masar hu ka masar kan in ka yi alai ya rafa ta turku ya rafa ya yi san ta yin kisrafi a nan da hukumar kisrafi a kan in ka za ka sa kare shi da kwana a kan kisrafa shi kan shi ka siwa bai dare shi ko ka sa shi da kwana a kowane gidanka shi ya rubo da bai dare shi ba shi dan ina gurasa kawai بالكلام تبين تبيها بالتوحيد أتشكر لا يبين غير الكلام بالعالم بايا بند في مكان جرم ما تسمع لا تنسوا وقد عام كمثل الكلب وشيما أنه ولي بل عام الله الله مثال تكون مثال كريم فذلك وما هذا لا يحب إلا الدنيا وهو باع ظنه في الدنيا يقول الكلب زوجته ولم يعرف الكرامة shi ban amu bai san girmamawa wannan jihana da kuma bai san kaskanta ba Allah ya girmama shi amma bai san girmama Allah an kwato ismul azam da ya sani da ya bayyana tura ko kuma shi ne matir ya koya kafirai yadda za su kiyaye annabi Musa a ranar jina alaihi salatu wassalam kaga ya zama shi ma misalin da kamar misalin tarihi ولم يعبد كرامة ولا جهالة فسلبه الله تبارك وتعالى ما أعطاه sai Allah ta ala ya tuɗe masa dan yadda ya yi masa dan da ita abin da Allah ya bashi na warkata da ilimi sai Allah ya tuɗe haga ko bal'an wannan shi ne bal'an dan ba'ura shi ne shi an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar Allah ya da ma'aikawa da haka Allah ya tuɗe masa rigar baiwa na walittaka da kuma ilimi bayan ko ya riga ya ba shi me yasa Allah ya tuɗe masa قال سيدنا الله صلى الله عليه وسلم ما ستر الله قط كم ده الله من بيوادي تقول له الله أقول له قالوا لي كم ده الله من بيوا بيتقول له الله أقول له ومن ذكره القرطبي آجر يأتي آية الكزائر بيتقول له الله أيضا أيضا نعمة الشكر igiyar da take gabar da yunima ita ce godiya in Allah ya maka baiwa kana so wannan baiwar ta dawwama a hannunka to ka dinga gode wa Allah ashkuru aidun ni'ma ashkuru aidun ni'ma mutum mai wujuda wa aidun ni'ma mutum maqsuda wai malamai suna ta idza ka kafta arwat wa idza ka harta arwat in ka gode wa Allah ni'imar da sai ta tarjama in ka duk ke so ta yi za ka karta harrat in ka gode sai ka tabbata wai za ka farka harrat in ka duk ke sai ta gudu saboda ka yawa mu yawan ta godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala sai ka ce sai Allah ya baka miliyoyin kudi za ta gode an gane ko Allah ya ba maka addini ka gode masa miliyoyin da gode sai in nan ne ya fita ya samu ɗari biyar dubu da a hanyar ba almajiri hamsin ɗari yanzu ya ba jihari ɗari biyar shi kuma ya sa ɗari uku a aljihu ya ɗan taimaki wasu sai ne mai godiya ne biliyoyin kuɗin nan ya ga almajiri har shi ke amma ka kasa ɗari kana ta kallo kana cewa ya rinka da rami suna ma'auke a wuri. Sai da haka. وكما كلمة يعني القرآن لا تسمع من كلمة يقولون يقولون على سبب فكلمة بعض الناس لا حدث القرآن لا حدث إلا ما في بيت العالم كيف تحدث فاجع ولمن يجعلون كل يقول على شو يقول ولكن شنو في سورة تفيد كما توكل Allah yana kan godiya don wa mu dinga gode wa Allah akan dukkan mu'min da Allah ya mana Allah mun gode inna ma tuqulu ni'am min man la yu'addi shukra wa sanin cewa ana tuɗe riyar ni'ima ne da mutumin da bai gode wa ni'ima ba Allah bai kada ba da Allah ta ba ba sai idan wanda aka ba bai gode ba Allah ya ci to kawo inda ba ku gode ba bari mu ba wanda zai gode martaba a yau to shi wannan dan bawuna Allah ya mai surarsa surar kare ya ya san zuciyarsa a za ta hazuru ne kula da hawa sai ko wannan tsawatarwa ne daga barin bin san zuciya da dole bin san zuciya ne fa kullu man kana tabi an hawahu duk mutumin da ya zama ne biyayya da san zuciyarsa يتحدثه نفسه أن ذلك لا يجره sannan zuciyarsa tana ba su labari cewa wannan bai sai zuciya bai san rai ba zai cutar da shi ba to kan yanzu ina ta dalil lahi da an iyali duk mutumin da ya ga yana da ilimi ko yana da kuɗi ko yana da mulki ko yana da wani matsayi ko yana da wata danga sai yake ganin kamar sanin zuciya ba za ta taɓa cutar da shi ba bin san ran to shi ne shi ne ke to kalli abin da Allah ya ya Allah ba ba kai ba hari mudawu Allah tabaraka ta'ala ya annabi Dawud alaihi salam ya Dawud inna ja'alna kalimatan kulli fa kun bayna an-nas bil haqqi wa la tattabi'u hawa fa kullat an sabilillah ya kai dauda ka sani cewa lallai mun ba ka kalifancin a cikin ƙasa kai adalci hukunci tsakanin mutane da adalci da gaskiya kada ka yarda ka ga san zuciya shi san zuciya ta fatar da kan daga barin bin tabbacin Allah to annabi ke da aka gaya masa ya ga san zuciya zai fake daga bin hanyar Allah balle wanda ba shi ba to da ka rabuwa da kiyayi don san zuciya al'adar annabiya Allah tabaraka ta'ala ya yi wa annabawa raranka ya yi wa annabawa raranka annahum sura shi idan ta bar hara idan suka rasa suka fitar zuciya zannu za su bar famin ba su aura da ruhu to daga ƙofar waɗanda ya kamata su kiyayi bai san zuciya waɗanda ba annabawa in dai an ba ma sunan an gaya musu kar su bi san zuciya to dangantana kuma da kiyayi bai san zuciya Allah ya kiyaye mu daga bai san zuciya al-insan shi mutum ya rinka zarfin da Allah tabaraka ta'ala ya san girman wato nuna Allah tabaraka ta'ala wacce ya masa duk adam ya san girman nuna Allah a kansa. Wani a cikin shukura ha sai ya ce ya kala haƙƙin gobe mata. Bin misali da harshe, wajen amari, da aiki, wajen hali, da kuma hali don mugun ya tsara uku. Shukurin misali, shukurin alkari, shukurin tarari. Akwai gojiyar harshe, akwai gojiyar gaba, akwai gojiyar zuciya. Gojiyar harshe shi ne تحدث في جريمة التحدث بنعمة الله تكون وأما بنعمة ربك فحدث وجاء نقول إيمان آل داود الشكرى وجاء هوشيا وما تكن من نعمة سبيل الله ولكن الله وجمع جود وعلا أكن تكن نعمة الله تبارك وتعالى جمعنا ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا قال الله تبارك وتعالى قال misali ko kuma wannan kissa ko wannan hikaya da muka kissanta maka shi ne sifar waɗanda suke ƙanyatawa da ayoyinmu fakasusun ƙasasa ya rasulan layi da kissanta wa yahudawa waɗannan kissoshi da muke ba ta labari ka gaya musu wato in masu ƙanyatawa da ayoyin Allah to sifar su tana koma sifar tare ko sifar jaki ko sifar alaji suka Allah ga mu duk mutum da Allah ya mai baiwa kamar yadda aka yi wa Yahudawa baiwa amma ba su gode ba suka mutunce to karshen sa Allah mai da shi bai ko tare ko jaki duka Allah ta Allah ya kusanta ba akwai wanda aka mai da su bare akwai wanda aka mai da su tare akwai wanda aka mai da su zaki daga Allah yana iskanta mana wannan iska ko kuma yana iskanta wa Yahudawa wannan iska na Allah ya tafassaru dan su yi tunani ya tazabbaruna wato su lura ya tafakkuri shi ma yaf'aluna ko abin da su aikatawa ko kuma ya tafakkaru da fiha shi tunani a cikin wannan iskoki dalilin ne da sun fi imani da abin da ake iskanta mu don su san wannan duka babu wanda ya san in ba annabin da ake masa wahayi mutum ne yanzu yana baka labarin gidan labarin iyayenka labarin kakanninka ana zaune in wani kana da labari ko wani gari da kakanninka ka taɓa zama a bakin kogi magana sun iska iskar kuma ba ta da daɗi sai da shi kuma ya zo ba ta rana kuma kai ka san cewa in ba Allah ba ne ya masa babu wanda ya sanar da wannan dan babu da ɗin su ya hula sun san iska amma ba ta so a haya an bai da kakannin su bai da kuma wani daga cikin malaman su an bai da shi kiyani to shi Allah ya ce fafasu sun kafafa na Allah ya tafaffaru da kuma kuskanta musu waɗannan kuskoshi sun sa yi tunani su imani sa a matsalar mai tsawon da zai kasa.
ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون Allah ta barka ta lai su wannan misali ya yi mutum a mai da shi kai mutum a mai da shi kai ta wannan misali ya yi sa'a masa wannan misali da nake bugawa akan alƙawmin da zuwa tabbaru da ayatina wato mutanen nan waɗanda ke tsayyatawa da ayoyin wannan misali ya yi mu misalin waɗannan mutane da su tsayyatawa da ayoyin ya yi mu ya yi mu matuƙa amma ba mu zalunce su ba wa an fi zan zalunce su ne Allah ya tsarka mun mai da mutum bin ko mun mai da mutum kare a ɗauka ko mun zalunce shi a shi ne ya zalunci kansa su waɗannan yahudawa su ne suka zalunci kawunan su duk da kazini ta hanyar kaimakawa da annabawan mu wa ma zalamuna walakin kanu an fata hanyar gudu من يهد الله
من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون آه. الله تبارك وتعالى يقول من يهد الله ولا أن يشرك به فهو المهتدي ولا يشرك به Allah ka shirya da mu. Wanda duk Allah ya shirya da shi, wannan shi ne shi ya yi. Wannan mutumin wanda ko Allah ya fatar da shi, kaulai ka da kafi ne, waɗannan su ne a tararru, tafafu, Allah kar ka fatar da mu, Allah kar ka fatar da mu. Ya rabu, ya rabu, ya rabu a wuya saman, ka kunni biyu kallana wa wahidul ahad. Ya baro, ya wuturu, ya ainihin murajiya يا من لا في شفقك ولا ولد اجد قبيلا وقد استفقه ابدا يا من لا تبيع ويعقل ولا يبدو انت الجاد خارج الوزن يا رب يا حق يا من لا له جد فالرزق لأمة خير الخلق جنه ولا يناله مثل ولا عصم تلك فالمستوى المكتاب سيدنا محمد خير الانصار يا عمد صل وسلم على خير وعلى جدل محمد علي اثر بسنده اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق لله والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والإقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين